وأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتمشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan lokaci dan ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yanzu muna cikin suratul baqara mun faro tun daga aya ta farko har zuwa aya ta 83 82 yau za mu ci gaba da aya ta 83 fada Allah subhanahu wa ta'ala ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wata'ala ke faɗa cikin wannan aya mai albarka aya ta 73 dazu na ce 83 73 bayan Allah subhanahu wata'ala ya bayani game da halayen Yahudawa na bani Isra'ila ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ni'imomi kala-kala suka juya baya Allah yana zano halayen wa'annan bayan Allah sai Allah ya ci gaba ka ce sun maƙasat ƙururukum bancin wancan abubuwa da suka ta faruwa kuma kuka saba kuka ƙin biyayya Allah ke cewa sannan kuma zukatanku suka ƙyanƙyashi sun maƙasar ƙulubukum min bada zalika bayan haka kuma zukatanku suka ƙyanƙyashi suka ƙin imani suka ƙin biyayya ga Allah subhanahu wataala suka ƙin biyayya suka ƙin da'a ga manzon Allah Allah ya tsira da amsa Allah tabbata gare shi fahiya kal hijara wannan zukatan naku da suka kyankyashe suka koma kamar dutse sau da Allah subhanahu wata'ala yana buga misali da abu mai tauri wanda ya ƙiji ya ƙi tamnuwa kamar ana misalta shi da dutse to Allah ya misalta zukatan yahudawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dutse sun makasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijara ta zanto kamar dutse au ashaddu qaswa ko kuma ta hi dutse tauri saboda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa dutse yana da rana yana da amfani amma su karshe da suka yi tauri sun ma hi dutsen gara ma dutsen shi ana amfanuwa da shi Allah ke ce au ashaddu qaswa bal sun ma hi dutsen tauri wa inna min alhijarati saboda a cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar akwai dutsen da idan aka huda shi za a gano ruwa sun bullo daga cikin shi kenan akwai dutsen da ana amfanuwa da shi gaya lokacin da kuka nemi ruwa lokacin da kakanninku suka nemi ruwa lokacin annabi Musa Allah subhanahu wataala umarci annabi Musa ya bugi dutse ruwa suka bullo ya amfanar da ku kuka sha kuka yi amfani amma kuma ga ku ba ku amfanar da musulunci ba kenan gara ma dutse da ku wa inna min al-hijarati lama tafajjaru minhu al-anhar daga cikin dutse akwai wanda za a buga shi a huda shi ruwa su bullo wa inna minha daga cikin duwatsu kuma lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma akwai dutsen da za a daddacewa caccage ya ɗaya ɗaya sai kaga kogi na ruwa suna gudana suna wucewa لما يتفجر منه لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله akwai wanda dutsen da tsananin tsoron Allah yake washewa yake dagajewa kenan dutse yana iya fitar da ruwa a amfani da ruwan dutse zai iya jin tsoron Allah tsananin tsoron Allah ya washe ga kuku kuma Allah ya muku hankali ya muku tunani ya muku ilimi duka wannan bai amfani da ku ba ba ku yi imani ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa ai gara ma dutse da ku au ashadda qaswa ko kuma kun yi dutse tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah subhanahu wata'ala bai ba wa rabkanan ne bane ba ga abin da kuke aikatawa Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa Yahudawa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su kamar dutse Allah ya kyankas Allah ya sa zukatansu suka kyankashe me yasa zukatansu suka ƙyanƙyashe Allah ne ya sa zukatan nan suka zama haka saboda su yi baya da ƙin da'a da ƙin yin da'a da suka yi Allah ke cewa fa bima naqdihim misaqum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya lokacin da muka ɗauki alƙawari da su ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza ku yi kaza mu kuma za mu gafarta muku zunubai mu kuma za mu za mu za mu ba ku aljanna suka saba suka ƙin biyayya suka ƙin yin da'a Allah subhanahu wata'ala da suka ƙin yin da'an nan Allah ka ce fa bima naqdihim da suka saba mu alƙawmi saqawm da suka saba mu alƙawarin da muka yi da su la'annahum sai muka la'anci su kenan kafin a ƙyanƙyashar da zuciya sai da Allah ya la'anci su la'annahum muka la'anci su wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zanto ƙyanƙyasassu waɗanda ba su shi ba su gani mai tambaya zai yi tambaya wace irin zuciya ce ƙasiya ƙyanƙyasassa ita ce zuciyar da ta zanto khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa wadda aka sanya katanga wadda tsakaninta da shi ko gani na imani na biyayya babu shi to wannan ita ce zuciya wadda ƙyanƙyasassa mun fahimta duk mutumin da zuciyar shi ta kai wannan martabai to zuciya ce wadda zuciya wadda ba ta ji ba ta gani idan aka maka wa'azi ba ta ji idan aka idan aka ce Allah ya hana kaza ba ta ganewa idan aka ce Allah ya ce abar kaza ba ta yi ba wai yahudawa kadai ba ko cikin mu cikin mummunai akwai masu kyankyasasa zuciya wanda ba su shi ba su gani idan aka musu wa'azi wa'azi ba musu rana idan aka ce su ji tsoron Allah wannan bai musu tasiri ga zukatansu mun fahimta me ke sa zuciya ta kyankyashe wannan su yahudawa abin da ya sa Allah ya sa zuciyarsu ta kyankyashe saboda saba mu Allah suka mun fahimta to kai kuma me zai sa zuciyarka ta kyankyashe kai ma ka aikata irin aikin da yahuda suka aikata shine saban Allah ba dole bane sai ka zuwa baya in an kira ka an ce kai kaza ba kai ba shine zaka zanto siffa irin siffa yahudawa a'a idan ya zanto ba kama Allah da'a idan ya zanto ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ba kai mishi biyayya to zuciyarka tana iya kyankeshewa da kuma ƙarshen ciwon zuciya shine ta zanto kyankyasassa saboda ciwon zuciya kala-kala ne akwai wanda zuciyar shi ciwonta bakinta rishin lahiya ne idan an ce ta ji tsoron Allah Allah subhanahu wa idan an kan karanta mata alqur'ani sai ta warware mai ita idan ya yi zikirin Allah sai ta warware saboda ni ita dama abincinta zikirin Allah rishin ciwonta shine barin zikirin Allah to lokacin da mai ita ke yawan zikirin Allah Allah subhanahu wataala sai ya sa zuciyar ta zanto rayayya mun fahimta kishiyan mara lafiya shine rayayya zuciyar ka ta zanto qalbun salim zuciya warakakka lahiyayya wadda Allah subhanahu wataala ke cewa illa man atallaha bi qalbin salim ranar alkiyama ba wanda za a tsira wurin Allah sai wanda ya zo da zuciya tsarkakakka wadda kake tare da imani saɓanin haka duk zuciyar da ke saɓanin haka kuma za ta tsira gaban Allah kenan mai ita in ya zanto zunubai sun mushi yawa to Allah subhanahu ta'ala sai ya sa zuciyar ta kurmunce ya zanto ba ya ji idan an mai wa'azi idan ya karanta qur'ani ma in ya ji karatun qur'ani ma ba ya jin daɗi sai ya ce a kashe saboda bai mai tashi bai ma jin daɗi to wannan shine mai kyankyasassan zuciya mai matattar zuciya Allah ka tsare mu Allah ke cewa sun makasat qulubukum bayan haka Allah subhanahu wataala kurumtar da zukatan zukatan su suka zanto kyankyasassa na wurin zamu ga cewa Allah subhanahu wataala ya siffanta zuciya da dutse Allah ke cewa saboda dutse shi akwai lokacin da dan tsoron Allah zai tarɗe ya fashi wata wani wurin Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa dutse yana daga cikin irin halittar da inda su Allah ya saukan mu da alqur'anin ba mu dan adam ba da kaga abun mamaki law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an inda ka inda alqur'ani ga dutse aka saukan mu wannan wannan alqur'an da ka gan shi ya natsu ya tattauri ya zama wuri daya amma ga mu ɗan adam mu aka saukan mu da alqur'ani amma za ganin mun dauki alqur'ani wani ya dauki alqur'ani kamar jarida saboda shi kawai abin karanta ya ɗauke shi ko ya karanta bai shin komai da jikin shi zuciya shi ba ta mai ba tasirin komai to ka gani zuciya shi ta zanto kyankyasasa qur'ani ko ya karanta bai jin tasirin komai akwai wanda in yana karanta qur'ani duk cikin bakin cikin da yake ciki da ya karanta alqur'ani sai ya rika jin natsuwa kamar da Allah ya siffanta dutse shi zai iya zinda shi aka sabkan da alqur'ani لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دان أنا كذا يا نسو دان أنا سوران الله أما مو جامو متنا القرآن أتكلم جناش أما بين التأثير كومي أنا كرنت القرآن مثالي جاوري أن كرنت القرآن صوتي أنا زوم أما بايجون كومي تشوزوتشيش saboda zuciyar shi tana da rashin lafiya Allah ka tsare kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kwatankwacin zukatan Yahudawa kwatankwacin dutse ne, ta da shi dutse an yi amfani da shi, su ko ba su amfani da kowa, ta yadda ga su nan gangar jiki ne bilaro kamar babu rai gare shi. Duk wanda idan aka karanta mai ayoyin Ƙur'ani ba su mai tasiri, to gangar jiki ne kawai ke yawo babu ruhi gare ta. Mun fahimta, Alƙur'ani ya zanto abin rayuwa abin da ke sa zuciya gaza'iya da sa zuciya ta rika rayuwa ta rika cin abin abincin zuciya shine alqur'ani da zikirin Allah rishin haka shike sa zuciya kadan kadan tana tsaya tana tsaya ta mace mun fahimta wani hadisi ya tabbata hadisi ya bayyana mana wannan karara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa ya aikata zunubi Allah subhanahu wataala yake cewa za a dasa mai ɗasu ɗigo ga zuciyar shi baƙin ɗigo idan ya yi istighfari Allah ya yafe mishi shi agoge wannan ɗigon idan bai yi istighfari ba wannan ɗigon yana nan in ya ƙara aikata zunubi a ƙara ɗaga mai idan ya ƙara aikata zunubi a ƙara ɗaga mai haka za a yi ta ya ɗaga har zuciyar ta kai ta zama baƙa wannan hadisi ne ingantacciya tabbata in ta zama baka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta zama yanzu matattar zuciya wanda ba ta shi ba ta gani ba ta da tasiri ga mai ita mun fahimta kenan wannan ya nuna cewa yawan zunubai shi ke sa zuciya ta zama kangararra ta zanto kasuwa ta zanto kasiya ta zanto matatta mun fahimta wani hadisin kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku bar yawan dariya iyyakum wa kasratu dhahik ku kiyaye da yawan dariya saboda yawan dariya yana sa zuciya ta mutu idan zuciya ta mutu tana zanto zuciya kasiya kaga kalmar sun makasat qulubukum kenan yawan dariya ƙarshen natijar da yake kaiwa yana zanto zuciyar mutum zanto zanto ne kasiya ta zanto kangarara annabi ke cewa mafi nisanta zuciya wajen Allah ita ce wadda ta kangare mafi nisanta zuciya wajen Allah ita ce zuciyar da ta zanto kasi ta zanto ba ta ji ba ta gani kaga sai annabi ya siffanta ta da yadda Allah ya siffanta tana kasuwa can ma zanto kasiya ashe daga cikin sabubban da ke sa zuciya ta zanto kangarara ta zanto kyankyasassa ta zanto mai tauri irin wannan zuciya ta Yahudawa akwai yawan zunubi akwai saba ma Allah akwai yawan dariya duk wannan sababi ne wanda ke sa zuciyarka ƙarshe ta kai ta siffantu da wancan kamar da makaranta na hadisi cewa duk wanda ya aikata zunubi ana ɗasa mai ɗigo baki in ya ƙara aikata a ɗasa mai in ya ƙara aikata a ɗasa mai har ana ta ɗaga ana ɗaga ana ɗaga a zuciya ta kai ta zanto baƙar zuciya to Allah subhanahu wa ta'ala subhanta mana siffar zuciya baƙar zuciya ita zuciya matattar zuciya hatta kai zuciya ka yanzu ba ka jin in ma ka aikata saɓo ba ka jin komi in ma ka aikata zunubi ba ka jin komi kuma irin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu ummati kumma ummati mu'afa kowace zuciya ko da al'umma ta gaba ɗayanta ana iya yafi mata illa mujahirina sai waɗanda ke bayyana zunubai malamai ke cewa daga cikin sababin da ke sa mutum ya rika bayyana zunubi ya ji baya jin ma komai ya aikata shi idan zuciyar shi ta zanto kasiya kangarara sai ga mutum ya wuce ya aikata yana yana aikata zunubi ba jin komai ba jin tsoron uban kowa to annabi ke cewa kowa Allah zai iya yafe mai banda wanda ke bayyana zunubi ga iri kowa na kallon shi Allah ka tsare mu sai ga mutum ga yana yana tafiya yana shi yare nan ba jin kunya kowa duk wani abin za a yi to wannan annabi ke cewa kowa ana iya gafarta mai banda wanda yake yin zunubi ga hiri kaga mutum ya wuce yana shan abin da Allah ya hana yana ɗaga kwalba giya a je a duk abin da za a yi ko kuma abin da Allah ya haramta a yi ganin kawai ba yi tsoron wanda za a mai magana to wannan shi ne annabi ke cewa wannan Allah zai iya gafarta mu kowa banda wannan annabi ke cewa inna min hijara daga cikin abun da ke sa a bayyana ka je ka aikata sako koyi ba wanda ya sani ka zo ka bayyana wa mutane cewa ka yi ma'ana da wanda za a zuwa ga hili yana aikatawa kowa na kallon shi da wanda za a ɓoyewa shi kaɗai ya yi kayan shi shi kaɗai ya zo yana ba mutane labari dukkan siffarsu ɗaya Allah ke ta'illan mujahirina sai waɗanda ke bayyana zunubi ga hili kowa na kallo ma'ana wanda ke aikata abu a ɓoye sai istighfari wannan alama cewa yana tsoron Allah zuciyar shi ce ta lankwasa shi shi ɗan ne ya rijaye shi har ya kai ya faɗa cikin zunubi da ya istighfari Allah zai yafe ni amma wanda zuciyar shi ta mutu ba ma cikin ɗaki ba a hili za ya tahowa na yana saboda zuciyar ta mutu bai jin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin imani ka azanka kana jin kunya yana daga cikin imani azanka kana jin kunya to kaga ba ka jin kunya idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan ba ka jin kunya ka je ka aikata abin da kake so to wannan duka sabubban da ke sa zuciya ne ta zanto kan garara kaga mutum duk wanda ka yana bayyana zunubi ga hili zuciyar shi ce ta kan gari ta yajin komi ko ya sakon ma ba yajin tasiro mai imani ne in yayi sako sai ji ba daɗi lokacin da shedan ya sake sai ji ya damu sai istighfari to wanda bai da imani bai ma yin istighfarin bai jin kun shi yake bai ma yi komi ba eh amma yi man shanta ba wani kawai gaban kowa ma sai daga sigara shi ba jin komi bai dauki wannan abun wani abu bai dauki wannan abun sako bane ba ma'ana malamai ke cewa har mutum ya kai ya aikata sabo amma shi bai san bai sa wannan cikin tsarin sabo bai ma san wannan sabo wani ba Allah ka tsare mu Allah subhanahu wataala ci gaba da ce mi أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa afa tabma'una shin kuna da natsuwa kuna yarda ku kun amince an yi uminu lakum ku ce kun yarda wa'ancan bayan Allah sun yi imani wa qad kana fariqun minhum kuma ga wani kaso daga cikin su yasma'una kalam Allah suna sauraron littafin Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi an ce kaza sun yarda sun amince sun san ko me ke ciki sannan su canza kalmar shi su canza ma'anar shi su juya abin da Allah yake nufi yanzu kun yarda mutum ya zo ya ce ya yi imani da ku kun san cewa zai iya karanta littafi ya fahimci ko me akwai ke muke ciki sannan ya juya magana ba yadda Allah yake nufi da ita ba yanzu kun yarda ku yi nutsuwa ku yi tarayya tare da shi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun suna sane kuma suke yin haka wannan siffa ce daga cikin siffofin yahudawa suna iya karanta littafi saboda sun karatu zuwa su iya karanta attaura da abin da ke cikin tasbih sun sani amma abin da ke daidai da zuciyarsu sai su bar shi wanda ya tsananta musu ga tahiyarsu ya musu tsanani sai su gobe shi su canza shi shine su shine tahrifi tahrifi ma'ana tabdili su canza abin da ga abin da Allah yake nufi da ma'ana sai su zo su canza to yanzu ka yarda wannan mutum ya zo ce shine abokin zaman ka shine imani ne wannan ba zai taɓa tahiya ta daidai da kai ba Allah ke cewa ba za ku iya natsuwa da su in ma sun zo sun ce sun yi imani tare da ku to ba imani na gaskiya bane ba ba za ku natsuwa ba ka ku saki ku ɓata lokacin ku ku ce bai hude zai yarda da ku ku yi ku ce ku yarda cewa ya imani ku yarda da imanin shi to ba inda ba yahudi na ka ku yarda Allah ke cewa wa idza laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna daga cikin siffar su idan suka haɗu da mummunai ana yawo cikin garin Madina suka zama da mummunai sai ce mu masu imani ne tare da ku muke qalu amanna sai ce muna tare da ku wa idza laqul ladina wa idza laq- idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka keɓe tsakanin su sashen su tare da sashi sai wa'ancan da ba su haɗu da mummunan ba su zo suna ma wa'annan hada qalu atuhaddisunahum bima fata Allahu alaikum sai su rika cewa mun gan ku tare da mummunai ɗazu me yasa kuke zuwa kuke gaya musu sirrin mu kuna gaya musu abin da Allah ya mana fatahi na alkhairi so kuke su sani su zo su gamu da mu gaban Allah liyuhajukum bihi inda rabbikum su zo gaban Allah ranar alkiyama suna muku kuna jayayya tare da su afala taqilun ku ba ku da hankali ma'ana sashe da sashe idan sashe ya duba ya ga wasu yahudawa can tare da mummunai su wa'ancan da ke tare da mummunai sai ai mu tare da ku muke mummunai ne muku mu imani su wa'annan da basu sai sai su kira wancan ya muka gan ku tare da wa'ancan kuna kuna zuwa kuna gaya musu sirrin mu ne ma'ana ba ku da gaskiya kuna zuwa ku gaya musu sirrin mu su san sirrin mu mu zo kuna jayayya kuna gardama tare da su to wannan shine siffan duk wani wanda yake addinin musulunci duk wanda ba addinin musulunci ba yake sai ka ga ba ya hitawa karara yayi bayani akan addinin shi babu addinin da mai shi bai jin nauyin gaban kowa ya bayani saboda ya tabbatar da addinin gaskiya ne in ba addinin musulunci ba idan bai rudi ne za a gani ɗayar ɗayar yake bai san a zauna tare da shi a yi jayayya bai san a yi mujadala da shi bai san ka san mawar sirrin na sirrin shi saboda ni ya san aka fara gardama da shi kada shi za kai da ya san ma ya zauna tare da kai idan ga nasari ne haka shi ma da wuya ka ga wani ga nasari ya yarda ku zo ku zauna ma'ana mai addinin nasaranci kirista ya zauna da kai kuna bayar da so sai ba ya san ka san wani abu cikin sirrin shi saboda in ka sani za ka zo wa kana jayar shi ka kada shi babu mai wannan siffa in ba musulmi ba musulmi shine bai jin tsoron da komawa sai dai in baka yi karatu kai jahili ne amma in dai ka yi karatu da komawa ne ne a doron duniya in dai game da alkur'ani na ne da addini na na musulunci ka zo mu zauna da mu jin kone ayoyi ne ga su in dai kana aiki da ayoyi na da sharadi in baka ce kai ba hudu bane ba kai a taura za ka aiki da ita in baka ce kai ba nasari bane ka ce ai kai ba bibil za ka aiki da shi amma in dai abinda Allah ya ce ne rike bibil ɗinka rike a taurata ne rike alqur'ani mu zo mu yi bayani dalla dalla abinda Allah ne yake so ba abinda son zuciya ba to ba wanda bai jin tsoron wannan in ba musulmi ba musulmi shine bai jin tsoron duk a zauna da kowa sai dai a ce an kai karshe bakin ilimin shi ya ƙare bakin karatun da ya bai kai can wajen ba ka kore shi da karatu amma in dai ya karatu ba ka kore shi da hujja mun fahimta yanzu kirista za ka zo da shi da bibil din shi kai ka rufe qur'anin a koma bibil din da kanshi ya ji tsoro ya ce a bar magana saboda ka kore shi da bibil din shi ko ba haka bane ba ba ya san ma ka san bibil din ba ya san abin da ka san abin da ke shi inda inda ya so ya so ba shi yasa waɗannan suke cewa kuna zuwa kuna gaya musu sirrin mu dan idan aka tashi jayayya su zo su yi mana jayayya gaban Allah ma'ana su a yi jayayya a kada su kenan ka ganin kai musulmi ka ce yanzu yanzu qur'ani akwai inda zaka ce a barkar qur'ani kai kai can wajen ba ni iya karanta qur'ani waje kaza dan kan wani ya ji ba ni jin tsoron da inda na karanta qur'ani saboda gaskiya ne ba ni jin tsoron da inda na kawo hujja saboda na san hujja ta gaskiya ce amma shi yanzu akwai maganganun da ba iya faɗa ga wani musulmi ba iya faɗa yanzu da ka fara magana da shi ka ce aka yi magana ya ce isa ɗan Allah ne ai ba ke ikirarin shi ya ce isa ɗan Allah ne ko kuma ya ce isa Allah ne mun fahimta to da ka fara mai bayani cikin bibil din za ka gani daga nan sai ga yana daɗi wannan magana a barta hata saboda ya san da an ta ƙure shi za a yi mun fahimta ta haka bai hude shi ma Allah ke cewa kuna zuwa kuna gaya musu sirrin mu don su zo mu yi jayayya su zo su kada mu afala ta aqilun ku ba ku da hankali afala ta aqilun ku ba ku da hankali Allah ke cewa awala ya'lamuna anna Allah أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah subhanahu wataala yake cewa su basu san cewa ba Allah ya san abin da suke koyawa da abin da suke bayyanawa awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu sun manta cewa Allah ya san ma yusirruna abin da suke koyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa in abin da suke ganin cewa zahiri ne kowa ya san sai a zo a bayyana kowa ya sani amma idan abin da yan santo sirri ne koyewa suke ba su san kowa san ba su san cewa shi Allah ya sani ba abubuwa nawa suka yi tanadin mu annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ke yi mashi wahayi ya sanar da shi annabi ya zo ya gaya musu abin da suka yi su ta mamaki na ya sani su ta mamaki ya aka yi annabi ya sani to Allah ya san abin da ke cikin zukatansu da abin da ke bayyane Allah ya san abin da za su iya bayyana na na gaskiya da na ƙarya komai Allah ya sani kuma sai nan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce وللهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون Allah ke cewa wa minhum daga cikin Yahudawa ummiyuna akwai ummiyawa la ya'lamuna alkitaba ba su iya rubutu ba illa amaniya sai karatu kawai ba su iya rubuta wa karatu kadai suka kiya wa inhum ila zunnun kuma sai kirkiro mazukatansu shakku da me da imuwa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa daga cikin Yahuda akwai ummiyawa kalma ummi yana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana mai waɗi shine ummi wanda bai iya rubutu bai iya karantawa ba mun gane ummi shine wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba wannan ummi ne mun fahimta mutumin da bai taɓa karatu bai je makaranta bai je lakwai bai je koyi ba bai iya rubutawa an ka mai rubutu in ka ce karanta kun ba in ka mai rubutu karanta ba iya karantawa rubuta sunanka bai iya rubutawa ba to wannan shine ummi mun fahimta to wannan siffa idan aka jingina ta gare ka ko aka jingina ta gare ni na ƙasa ce ko ba haka bane ba da an ce maka kai ummiyi ne ma'ana ko ba a fassara kowa ne yake kai jahili ne ko ba haka bane ba to amma ɗaukaka ce aka siffanta wani da ita misali aka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ɗaukaka ce gare shi amma ni in ka ce min ummi ka nuna ni jahili ne in kai ma na ce ma haka haka ake ni mun fahimta mutumin da bai iya rubutu rubutu sunan ka bai iya ba ya aka rubuta nan bai sani ba mun fahimta to wannan siffa mazmuma ce in aka siffanta wani ɗaiɗaiku da ni da kai ko sauran mutane mun fahimta to amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya siffanta annabi da ita saboda dan ya a ƙara kafa ma larabawan makka hujja da suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗaki ne rubuta alqur'ani Allah subhanahu wataala ya siffanta annabi da kalma ummi allazina tabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi allazi yajidunahu yajidunahu maktuban indahu fi at-taura kaga Allah ke cewa mummunai waɗanda ke bin annabin Allah shine allazina yattabi'una ar-rasul kaga wanda ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasul kaga musu haka Allah Allah siffanta shi da al-ummi annabi al-ummi annabi ne kuma ummi ne bai iya rubutu barantana ku ce shi ya shiga daki ya rubutu al-qur'ani mun fahimta to kaga wannan kalma ummi an siffanta annabi da ita saboda larabawa da ke cewa ya shiga daki ya rubuta alqur'ani an yaqulu naftara suna cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani to wanda bai iya rubutu ba ya iya shiga daki rubuta alqur'ani kaga daga nan wurin abin tirkewa ne gare ku hujja ce gare ku da kuke cewa shi ya kirkiro qur'ani to wanda bai iya rubutu ba ya za a yi ya rubuta alqur'ani mun fahimta wallazi ba asafil ummi na daidai take da wannan wallazi ba asafil ummi wallazi ba asfal ummi na rasulan dai hujja ce da ke bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an siffanta cewa an siffanta shi da kalma ummi mun fahimta akwai siffa ummi ma'ana ta biyu wanda mutumin da ya iya karatu amma ba ya iya rubutawa ya iya karatu amma ba ya iya rubutawa kamar yadda na annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ke cewa wa min ummiyuna la ya'lamuna alkitaba ba su iya rubutu ba illa amaniya amma sun iya al'amaniya shine karatu ga su na in kai musu rubutu sun iya karantawa amma ba su iya rubutawa mun fahimta la ya'lamun alkitabu ba su iya rubutu ba wa inhum illa zunnun kalmar zunnun na wurin malamai suka nuna cewa shakku wasu kuma suka ta cewa ana nufin cewa ɗimuwa wasu kuma suka na cewa a labari na zuci zato zato ne kawai suke illa amaniya wa inhum illa ya babu abin da suke yi sai kawai zato mun gane to wannan kalma ta zato kalma ta ƙarshe ita ce na Allah subhanahu wataala ke daga cikin su akwai ummiya wanda ba su iya ba su iya karatu sai rubutu kuma abin da suke yi daga cikin siffofin su cewa zato suke siffan zato suke yi ma Allah subhanahu wataala za mu karanta cewa wani irin zato ne suke yi suna ganin cewa su na kwarai ne nan ko ba na kwarai bane me me wannan shine zato mun fahimta sai Allah ce فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله سبحانه وتعالى كتشا فويل للذين يكتبون الكتاب عذاب ذات تبنغى قدوان دا يكتبون الكتاب بأيديهم سنا روت ربوتو دا حنوس عذاب ذات تبتا دوان دا يكي ربوت دا حنشي يأي ربوتو sun mai ƙolo na haza min indillah sai ce wannan rubutun daga Allah ne to Allah zai azabtar da duk wanda ya yi Allah ƙarya ya koma ya nemi abin rubutu ya rubuto abubuwan da ya ga dama na san zuciya ya ce wannan abun daga Allah yake Allah ne faɗa to Allah ke cewa azaba za ta tabbata gare su saboda ni ga abin da Allah ya sabkar sai suka goge na Allah sai suka kawo na suka rubuta kaga ai da hannu suka yi rubutun ko ba haka bane ba to Allah ke ce azaba za ta tabbata gare su mun gane sun mai kulun hada min dillahi liyashtaru bihi samanan saboda ni dan su samu wani abu na na rayuwar duniya samanan kalilan dan su samu wani abu na rayuwar duniya ne kawai ka je ka canza magana Allah ka rubuta son zuciyarka dan ka samu kuɗi ga abin da Allah ya faɗa kamar yanzu mutumin da za ya goge wata aya ta alƙur'ani ya zo ya rubuta da hannun shi ya rubuta son zuciyar shi wanda yake son dan ya samu kuɗi burin shi ya cika dan ya samu kuɗi shine Allah ke cewa wannan bawan Allah azaba za ta tabbata a gare shi fawailul lahum kuma azaba za ta tabbata gare su mimma katabat aidihim akan abin da hannuwan nan nasu suka rubuta wa wailul lahum mimma kasibun kuma azaba za ta ƙara tabbata gare su akan abin da suka samu na kuɗin kaga azaba biyu za ta tabbata gare su azaba ta rubutu da kuɗin da ka samu kuma shi ma azaba Allah zai ma da su mun fahimta kenan Allah subhanahu wataala yana karanta yana yana sanar da mu cewa Allah subhanahu wataala ya tanadi azaba duk wanda za ya rubutu dan ya samu kuɗi ya ce wannan rubutun daga Allah yake daga Allah ka- ka jingina abun daga Allah yake nan ko ba shi yace ba mun fahimta ba ana nufin kofa buɗe ba duk abin da ka rubuta ka ce daga Allah shine azaba za ta tabbata da a'a sai ka cika sharadi na biyu ka ce Allah ne ya ce nan ko bai ce ba mun fahimta na yi akwai mai mai rubuta Qur'ani da hannu ai ba shiga cika ko saboda shi abin da Allah ne ya faɗa yake rubuta to shi wannan zai rubuta abin da Allah bai faɗa ba kuma ce Allah ne ya ce to Allah zai mai azaba abin da ya samu na kuɗin da kuma rubutun da ya yi Allah ka tsare mu sai Allah ya ce وقالوا لا تمثل النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون daga cikin abin da suke kirkiro ma Allah subhanahu wata'ala na kirkire-kirkire na zatansu na gurance-gurancinsu kuma suka ce Allah ne ya ce ƙalu Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ƙalu lan tamassannaru sun ce mu wuta ba za ta taba mu ba kaga wannan daga cikin abin da suka faɗa sun ce Allah ba zai taba azabtar da su da wuta ba illa ayyamu maduda sai ƴan kwanakai kaɗan sun yarda za su shiga wuta amma kwanakai kaɗan ne kawai za su hidu wasu malaman suka ce su yahudawa sun ce kwanakai kaɗan ɗin nan adadin kwanakan da suka yi suna bautar ɗan maraƙi wannan ne kaɗai za a azabtar da su saboda su kansa su ma sun san sun saba mun gane ashe bautar ɗan maraƙi da suka yi Allah ya musu azaba ya ce ku ko- ku kashe kawunan ku to sun yarda wannan zunubin da suka yi har suka kashe kawunan su Allah ya fi musu to daidai wannan kwanakan kaɗai za su yi cikin wuta lan tamassana naru illa ayyam ma'duda sai kwanakai kaɗan kare mun fahimta kaga wannan ai Allah ke cewa qul ka ce musu attakhastum inda Allah hadan kun yi alƙawari da Allah ne yace ko ba ba shiga da ku wuta kun yi magana da Allah Allah yace ko kwanakai kaɗan za su shiga da ku da wuta falan yukhlifu Allah ahada falan yukhlifu Allah ahada in dai haka ne to Allah shi bai saba alƙawari kun yi alƙawari da Allah cewa ba zai azabta da ku ba duk Yahudawa maganar su ɗaya suna nan suna ganin cewa su ba za su shiga wuta jahannama ba. mun fahimta haka wani wurin kuma suka ce ba mai shiga aljanna sai su wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara haka suka ce ba mai shiga aljanna sai ba sai in ka zanto kai ba yahudi ne ko ba nasari ne kai kaga wannan ai shine zato ko shine illa amani Allah yake ce qul hatu burhanakum ku zo mana da dalilai ina kuka samu wannan nan kuma Allah yake ce atakasum inda Allah adam kun dauki alƙawari da kuyi magana da Allah Allah ya ce ba zai sa ku wuta ba ka ga nan wurin an ce kun yi alƙawari da Allah ne am taquluna Allah ma la ta'lamun uku kuna ga mu Allah abinda ba ku sani bane ba can kuma Allah ya ce hatu burhanakum ku kawo mana dalilan ku da kuka ce ba mai shiga aljanna sai ku suna nan sun haɗu suna cewa sai da yahudu da- da banasari can kuma muka bincika gaba kuma suka farke su biyu suka haɗu kuma suna haɗu na wurin sun ce su su bi kare za su shiga aljanna can kuma sai ga kuma suna faɗa tsakaninsu Allah ke cewa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara kaga kenan da ya ba yahudi na suka ba nasari ba nasari na suka ba yahudi kuma ga sun haɗu sun ce ba mai shiga aljanna sai su kaɗai to kaga duk wannan ƙirƙiro abu ne ga Allah subhanahu wata'ala abin da baka sani ba am taquluna Allah ma la ta'lamun kana gaya ma Allah abin da kai baka sani bane ba kana jingina ma Allah abin da bai ce ba kana ƙirƙiro abu kana zato wani wurin me suka ce su suka ƴaƴan Allah ma ne wa qalat al-yahud wa nasara nahnu abna'ullah yahuda da nasara me suka ce su ƴaƴan Allah ne Allah ya ce kul ka ce musu fadna fadna وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أبناء الله وأيباؤه قل فلما يؤذبكم بذنوبكم saboda mi kace musu saboda mi Allah zai azabtar da su da zalumin da suke aikata inda kun kun ce ayan Allah ne ai Allah duk wanda ke wanda ke da aljanna da wuta ya ya yarda ya sa ayan shi cikin wuta ya yarda ya sa ayan shi wuta wannan ba yiwa Allah ya ce kace musu saboda mi Allah ke azabtar da ku kuma saboda mi Allah zai azabtar da ku nan gaba Allah ya gaya mana cewa duk wanda aka ba littafi da Yahudi ne shi ko Nasari in bai aiki da cikin shi wutar jahannama za saboda ni saboda mu za a sa wuta Allah ce walladina atina min kitab ya allazi walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar wa antum sun za su ga wutar jahannama ko kuma yanzu da kun ce ba ba ku shiga wutar jahannama sai yan kwanakai can kun kun ce ba ma mu shiga aljanna sai ku kadai to kaga duk wannan kirkiro ne duk amaniye ne wame illa ya zunun kawai zato ne suke yi da kuma gurance gurance na ƙarya sai Allah ce بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah subhanahu wataala yake cewa bala magana da kuka faɗa da ƙarya ne duk ba haka bane ba man kasaba sayi'atan duk wanda ya je kwarauto ma kanshi zunubi sayi'a nan wurin wasu malaman suka ce shirka wasu suka ce sabo babban zunubi man kasaba sayi'atan wa ahadat bi khadi'atuhu wanda ya je ya nemo ma kanshi ya farauto ma kanshi sabo ya je ya aikata sabo da kanshi kuma ya ta aikatawa wa ahabat bi khadiyatu har sai da zunuban shi suka zagaye shi suka lullube shi fa ulaika ashabun nar to wannan dan wuta ne ko ma wane ne kaga na Allah ya ce duk magana ku ba haka bane ba amma sai Allah ya sani cewa ko ma wane ne ko da ni ne ko kai ne ko mummuni ne wanda ya imani da alqur'ani ya karanta alqur'ani duk wanda ya aikata sabo kuma ta saban na har saban nan ya lullube shi wa ahadat bi khabiyatu fa ulai ka sabnar to wannan ma'abuta wuta ne mun gane kun fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin wannan wutai wallazina amanu wanda ya imani wa wallazina amanu wa amilus salihat wanda ya imani kuma yake na aiki yake na kwarai ulai ka sabul janna to wa'ancan sune ma'abuta shiga aljanna kun fiha khalidun su ma za su dawwama a ciki mun gane duk wanda ya aikata sabo ya bari saban na ya lullube shi to za yi dawwama cikin wutar jahannama da aya ta faɗa duk wanda ya imani da Allah ya aikata aiki na kwarai zai shiga aljanna kuma zai dawwama cikin aljanna Allah ka sa muna ciki an tambayi Hassan al-Basri wasu bayan Allah suka zo suka ce mu ba mu iya tashi sallar dare ga falala sallar dare ana ta faɗi amma mu ba mu iya tashi Hassan al-Basri ya ce ku jama'a ne waɗanda zunubi suka lullube ku duk wanda zunubi ya lulluɓe shi ba ita shi dare kaga ne ce ku jama'a ne waɗanda zunubi ya lulluɓe ku jama'atun ahadat bihi zunubuhum duk wanda zunubin shi ya lulluɓe shi to ba za a tashin dare ba kaga Hassan Basri ya aiki da wannan aya duk wanda zunubi ya lulluɓe shi to ba a tashi dare mun fahimta to na wurin Yahudawa su ma da ke cewa in za su shiga aljanna dan lokaci za shiga wuta dan lokaci kaɗan ne Allah yake cewa wannan magana bala wannan magana ba haka bane ba abin da abin yake man kasab sayi'atan koma wane ne kaga can wurin ba Allah sai da ya zano kowa da kowa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina dai zano kowa da kowa yace man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya iman da Allah da ranar alkiyama wa amila salihan ya aikata yake na kwarai fa ulaika falahum ajrun inda rabbihim suna da lada wurin Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan da yahudan da bani sa'ara da mummuni da majusa ko ma wane ne to nan ma duk wanda ya aikata aiki na alkhairi zai shiga aljanna kuma zai dawoma ciki duk wanda ya aikata aiki na sabo kuma zai aikata zai shiga wutar jahannama kuma zai dawoma ciki mutumin da zai dawwama cikin wutar jahannama kalma khalidina ko khalidan duk wannan suna mag- suna bayani kan mutum zai dawwama cikin wuta in wuta ce in aljanna ce mun fahimta to malamai ke cewa wanda zai shiga wutar jahannama ya dawwama ciki mutane guda biyu ne mun fahimta mutunan da kafirin ko munafiki wannan za su dawwama ciki akwai dawwama ta har abada wannan da wanda duk wanda kaga an zano siffa ce ta kafirci ko ta munafinci aka ce zai da- shiga cikin wata jahannama sai dawama to wannan zai dawama ce dawama ta har abada ba zai taba hitawa ba kafiri idan ya shiga wata jahannama ba zai taba hitawa ba duba yahudan da ya mutu bisa kahirci duba nasarar da ya mutu ka- kahirci idan ya mutu zai shiga wata jahannama kuma zai dawama cikin wata jahannama har abada ba zai taba hitawa ba mun fahimta wannan ita ce dawwama ta har abada mun fahimta akwai dawwama ta ɗan lokaci shine wanda ke aikata sabo idan ni na aikata sabo ko kai ka aikata sabo to Allah zai jefa ka cikin wutar jahannama za ka dawwama cikin wutar jahannama amma ba dawwama ba ta har abada mun fahimta akwai dawwama ta ɗan lokaci haka malamai suka ce akwai dawwama kuma ta har abada to kafiri da munafiki shin ya shiga wutar jahannama dawwama ce za yi ta har abada ba zai taɓa hitowa ba kai kuma musulmi mai sallah mai azumi in ka aikata sako in Allah ya ga dama zai ma uquba in Allah ya ga dama zai yafe maka in Allah ya ga dama zai sa ka wutar jahannama mai kone daidai inda kai zunubin za ka dawwama cikin wutar jahannama amma dawwama ta ɗan lokaci ba ta har abada ba mun fahimta Allah ka tsare mu to Allah subhanahu wataala ke cewa wanda ya aikata sako ka gana wurin kasab aka ce samowa ka je ka da kanka kasab wanda abinda malamai ke cewa kalmar kasab shine ana amfani da shi wurin kasuwanci ana amfani da shi wurin sako me ake nufi da wannan kalmar kasab abinda ka je kayo zuciyarka tana na ka yarda da yin wannan abu to shine kasab mun gane idan ya zanto zuciyarka bata so ba baka san ka aikata ba ko shi ɗaya rinjaye ka ba a amfani da kalmar kasam sai da ce man amila man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata sabo kaga nan wurin aikata kai baka ma san ka aikata ba aikata kai shi ɗan rinjaye ka sai da kaga ka aikata sannan ka farka nadama ta same ka ka ji damuwa ka bari ka ji ba ka ƙara yi to wannan wanda ya aikata man amila sayyi'atan kenan wanda ya aikata amma wanda ya iktisab wanda ya nemo da kanshi to kana neman abu wanda ka natsu ka yarda kawai kana son abu akwai wanda ke yin sako yana jin daɗin sakon kawai shi ba magana ya bari bane ko ya tuba babu magana tuba gare shi to wannan shi ake ce man kasaba sayya'a mun fahimta kamar mushriki in yana shirka shi bai bai taba nadama da shirka da yake aikata ba kamar mai aikata sako in yana aikata sako wanda zuciyar shi ta mutu bai taba nadama kan sako wanda yake aikata sako bane ba to shine man kasaba sayyi'a wannan to wannan in dai bai bari ba ya ci gaba da yi har zuciyar shi eh, a- a- a- zunuban shi suka zagaye shi to wannan zai shiga wuta jahannam kuma zai dawoma ciki Allah ka tsare mu. wanda kuma ya aikata aiki na alkhairi Allah subhanahu wataala yake cewa kuma shi zai shiga aljanna kuma zai dawoma ciki ta har abada ita aljanna in aka shiga an shiga kenan Allah ka sa mu ciki ba wanda za ya tawar daga aljanna da ka shiga aljanna ka dawoma ciki kawai har abada da ka samu kai Allah ya sa ka aljanna ya rubuta ka cikin 'yan aljanna ka shiga aljanna to kai kawai ka tsira wanda ke neman yaya zaye wanda ya ana aikata sako yanzu na kokarin ya zaye Allah ya cece shi Allah ya mai rahama shi yasa duk wanda nashi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku cika yawaita mishi da neman rahama kuna nan duniya yana cikin kabari kuna ta yawa cewa Allah gafarta mai Allah mai rahama a lokacin da yake cikin kabarin shi yana mai sabo amma yadda al- ya ya haifi ƴaƴa wanda ke taya shi ko kuma jama'a wanda ke taya shi addu'a da wannan addu'a sai kun tsamo shi daga azaba kun sa shi cikin rahama Allah sai ya waye gari da yana cikin yan wuta Allah ya lullube shi da rahama shi wancan saban da ya san ya aikata Allah ya mai rahama gashi ya zama dan aljanna sai ya tashi ya ganshi da irin dumbin lada Allah subhanahu wataala ya gafarta mai zunuban da ya aikata Allah ta mana gafara to wannan shine ke kokarin yanzu in ya shiga aljanna o in ya shiga kabarin shi ku ceto shi in Allah ya sa ya mutu ba mu wanda ya mai addu'a ya shiga wutar jahannama yana cikin wutar jahannama in Allah ya ga dama ɗaya daga cikin abubuwan da ke ceto sai su ceto shi in kuma Allah ya sa Allah ya ceto da kanshi sai ya ceto shi amma duk wanda ya san yana aikata aiki wannan aiki na nan wuta ya yi kokari ya tuba tun lokacin da yake da sheda saboda wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana cewa wutan nan ta duniya da muke rayuwa da ita kaso kasan wutar jahannama kasan saba'in ɗin wutan duniya ce malam yanzu wa za a yarda a aza mai garoshin wuta a nan duniya ya ƙi shiga hannun shi to wannan kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama Allah ka kare mu daga shiga wutar jahannama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk abin da zaka aikatawa ka roki Allah Allah ya kare ka ka aikata shi ko daidai da ɓararan dabiru ne ittaqin nara walau bi shiqi tamra ko daidai da ka ɓara dabiru ne ka raba ka ba dan uwanka ya rayu da wannan dabirun da niyya Allah ka ceto daga wutar jahannama kai ka aikata wannan aikin karantana an Allah maka wadata ka taimaka ma wanda ga yana yana bukata ka taimaka ma Allah ceto ka daga wata jahannama Allah ka tsare mu nan za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi An wala bayanin da aka nan baya na'am na wannan artist ne Musa ne mai kaza mai fasa-fasa mai kaza kaza.
na'am na'am Wani su mutanen masu tabbatar a fice a cikin alƙulani suka gani Allah ga hannun yayi ko kuma shi Allah shi Yayi ne. abin tambaya nan wurin Allah yayi ne
kamar su su ce a kawo kaza mai kaza kaza kaza cikin ƙulani suka ga nan an Wannan ba hujja ba ce.
Kaza.
mun gane tambayar malam Yau.
mai tsubba zai iya cewa ga Allah ya ce ku je ku nemo sanuwa mai kala kaza ko ka zo nemo kaza mai kala kaza ina ya dauko hujja ga Allah nan ya tsananta mu bani Isra'ila ce kaza wa ya tsananta musu su ne suka tsananta mu kansu Na'am.
ma'ana yanzu kai mai tsubbo wanda ya zo tsubba wurin ka shi ya tsananta mu kanshi ko ba buɗe ce Allah subhanahu wataala ya ce ya ku yanka sanuwa ko ma wace iri mun fahimta Na'am.
Allahu alam idan ba wannan ba hujja ba ka kawo hujja da Mm.
da Allah ya ce su nemo sanuwa kaza kaza na siffa kaza kai ma yanzu ka ce ma wanda ya zo wajen ka ka je ka nemo zakara baki wanda babu dashi gare shi mai kaza mai kaza mai wankan tarbada da me duk wannan ba hujja ba Wannan haramun ne kawai.
haramun ne Yau.
mun gane Na'am.
na'am abin da muka faɗa da Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yi mu ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك